الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في زمزم babin abin da ya zo game da rijiyar zanzan babin abin da ya zo a game da rijiyar zanzan وقال عبدان عبدان.
أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري قال أنس بن مالك رضي الله عنه كان أبو ذر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال manzana sallallahu alaihi wasallam ya ce ويوجد سقفي an bude rufin ɗakin da nake وأنا بمكة alhali ina bas ina makka فنزل جبريل عليه السلام sai ma- mala'ika jibrilu alaihi salam ya sauka ففرج صدري ya bude kirjina ثم غسله بماء زمزم sannan ya wanke kirjin nawa ya wanke zuciyata da ruwan zamzam
ثم جاء بدست من ذهب sannan ya zo da wata tasa ta zinare ممتلئ حكمة da وإيمانا ke cewa wannan da aka zo da tasar nan ta zinare kafin a haramta amfani da tasar zinare ne wadda yake an cika ta hikima da imani
فأفرغها في صدري ya zuba baki ɗayan abin da yake cikin tasar nan a cikin ƙirjina ثم أدبقه sannan ya rufe shi ثم أخذ بيدي sannan ya kama hannuna فخرج بي ya فعرج fito da بي ni- إلى السماء ya- ya- ya الدنيا hau da- ya hau da ni zuwa sama ta farko قال جبريل لحزن السماء Malaka افتح Jibril ya ce da mai tsaron sama buɗe قال من هذا ya ce wane ne mai cewa a buɗe قال جبريل ya ce Jibrilu ne wato تسلام mawa bigiran tarjima shi ne cewa faga sarahu bima izar نعم ita rijiyar zanzan wato an samu saɓani wato akan daga ina aka samu sunan wasu ka ce daga ma'un zamzam ma'ana ma'un zamzam ruwa mai yawa wasu kuma suka ce a saboda sayyida hajar mahaifiyar annabi isma'il ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam ta haɗu tana tarewa tana zumi zumi Mhm.
daga na aka sami zanzan kuma ita ne- zanzan tana da sunaye da yawa ana kiranta shiba'atu wato mai kosarwa ana kiranta barakatu ana kiranta nafi'atu ana kiranta marmunatu ana kiranta barratu ana kiranta maimunatu ana kiranta kafiyatu ana kiranta afiyatu muhziyatu murwiyatu da abu dome Mm.
shifa'u sukumi Mm.
to wa'annan sunaye ne na ita rijiyar zanzan wato farko wanda ya bayyana ta malaika jibril alaihi salam domin ya zamo shayarwa ga annabi isma'il lokacin da ya ji kishirwa kuma daga baya annabi ibrahim ya sake haƙa ta yadda aka ambata a tarihi sannan kuma daga baya sai ta zamo tarihi saboda johun wanda su suke kula da ka'aba sannan ba su kula da alfarmar wajen yadda ya dace ba sannan kuma daga baya aka sake bayyana ta sannan daga baya wato abdulmuttalib allah ya masa ilhama ya sake haƙo ta inda take bayan an nuna masa wajen a mafarki aka nuna masa alamomin kuma tun daga haƙowar da abdulmuttalib ya yi wa rijiyar nan har yau tana nan مم.
daidai yadda ta ta din da ake aka ƙara yi amma dai har yau tun wannan haƙowar ba ta sake a rufewa ba to kuma an faɗi dai farloli da yawa na ruwan zamzam wanda wasu da yawa ma har littattafai suka yi ko risaloli a kan farlar ruwan zamzam to haddasa muhammadu musa ne نعم أخبرنا الفزاري عن عاصم عن الشعبي أن ابن عباس رضي الله عنهما حدثه abdullahi abbasin yi masa hadisi قال ya ce سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب ya sha وهو قائم hali yana tsaye wato wannan ya nuna cewa ashe ba laifi dan an sha a tsaye kuma hadisin ya nuna cewa ana so a sha daga ruwan zanzan to قال عاصم asim ya ce فخلف إكرمة ما كان يومئذ إلا على بئر a ikirmatu ya rantse da allah cewa maza Allah sallallahu alaihi wasallam sanda aka bashi ruwan nan ya sha yana kan raƙumi ne yana kan raƙumi ne
باب طواف القارن babin ɗawafin wanda ya kira ne
da suna abdullahi bin yusufa akhbarana malikun an ibn shabin an urwata na aisha radiyallahu anha ya tabo daga aisha Allah kare da a gare ta rajna ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fi hajjatul wada'i da na ban kwana fa halalna bi umratin muka harama da umra thumma qala sallallahu alaihi wasallam ya ce man kana ma'ahu hadayun wanda yake ya taho da hadayarsa falyuhilla bil hajji wal ya mai umrati da haramar tasa ta zamo da haji da umra gaba daya thumma la hilla sannan ba zai sake tahalluli ba hatta hilla minhuma sai ya gama aikin hajjin da umran gaba daya faqadimtu makata aisha ta ce sai na zo makka wa ana ha'idun alhali ina cikin jinin haya falamma qadaina hajjana yayin da muka gama aikin hajjin mu arsalani ma abdurrahmani sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aike da tare da Abdurrahman dan uwana Abdurrahman ila tan'im zuwa Tan'im fa'atamartu ne ne harama da umra na zo ne umra fa qala sallallahu alaihi manzo wasallama Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hadhihi makana umratiki wannan a maimakon umrarki da baki samu kin yi ba fa dafa allazina ahallu bil umrati wanda suka yi harama da umra suka yi dawafi summa hallu sannan suka yi tahalluli na'am summa dafu dawafan sannan akhara suka yi wani dawafin daban ba'da an raja'u min minan bayan sun dawo daga mina wa amma allazina jama'u bayna al hajji wal wato umrati shine dawafin ifara Na'am.
suka yi dawafi na ifara na'am to amma wa'annan da suka haɗa tsakanin hajji da umra dafu dawafan wahidan to su sun yi dawafi dawafi ɗaya idan yana daga cikin abin da yake kaɗan a ce amma labarin ta bai zo da fa ba na'am yayin yana daga abin da yake kaɗan kamar wa- wa- wato kamar na fa'ammar kitalu la kitalu da dai ko نعم
حدثنا يعقوب بن ابراهيم حدثنا ابن علية ألية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما دخل ابنه عبد الله بن عبد الله وزاروا في الدار a ɗansa ɗan abdullahi bin umar shine abdullahi ya shiga ya ziyarce shi ya alhali wato bayansa yana cikin gida فقال ya ce إني لا آمن أن wato shi يكون العام بين الناس zahabudin قتال lamirin lamirin na shi abdullahi bin umar ne نعم shi abdullahi bin umar a sannan abin hawansa shine abin nufi da zahabu نعم yana cikin gida نعم abdullahi umara ya nufin ya fita hajji مهم.
ya kawo dabbar da zai hau to kuma sai dan nasa abdullahi ya ce da shi ni la amanu an ya kuna ama kita ni ban fidda rai ba cewa shekarar nan sai an yi yaki نعم an ya kuna bayan nasu kita shekarar nan karshen ta sai an yi yaki yana nufin tsakanin abdullahi bin zubairi da umayyawa
فيصدوك عن البيت su tsare ka daga zuwa ƙarasawa ka'aba فلو أقمت da kai zaman ka
فقال sai abdullahi umar ya ce قد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم me za ka ce min in zauna don ana jin tsoron wata rigima ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita فهال كفار قريش da بينه niyyar وبين cewa zai البيت yi umra amma kafiran qurayshawa suka tsare tsakaninsa da karasawa ka'aba فإن هيل بيني وبينه ya tahalluli ya ya- ya- ya- ya yanka da ya yi aski shi yasa a- ni ma zan yi niyya in an tsare tsakanina da ka'aba أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم Mutum aikata kamar yadda manzala sallallahu alaihi wasallam ya aikata wato af'alu din da raf- da ramma ya zama fi'ilin marfu'i ne kenan duk da cewa ya zo jawabin sharadi in saboda ah, sharadin ya zo mali yadda ibn malik yake cewa wa ba'da malin raf'ukal jaza hasan wa raf'uhu ba'da murari'in wahal نعم Sunan da mari ne shi ya sa duk da cewa ba ba waɗe ba ne amma dai aka kawo af'al kama fa'ala. To,
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ah, sai Abdullahi Umar ya karanta ayan ta Qur'ani da take cewa ai kuna da kyakkyawan koyi a cikin manzo sallallahu alaihi wasallam. Wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi in kuka yi ai kun yi daidai.
ثم قال Sannan Abdullahi Umar ya ce أشهدكم da ya yi ne ya yi umra ne kawai ya yi ne ya tafi da niyyar umra. Sai ce amma ina shaidar da ku أني قد أوجبت مع عمرتي حجا cewa ni na ɗora wa kaina hajji tare da umra na yi kirani ya zamo da um- da hajji da umra gaba ɗaya zan yi
kala ya ce sun maƙadima ablan ablan umar ya ce sannan ablan umar ya zo makka maɗafa lahuma ɗawafan ya yi wahidan dawafi ɗaya don hajjin da umrar gaba ɗaya
da sana utaibatu da sanan laisu an nafi'in an ibn umar radiyallahu anhuma arada alhajja ablan umar ya nufin ya je hajji amana zal hajjaj ibn zubairi lokacin da hajjaju ya zo don yaƙar abdullahi na zubairu wa qila lahu a- aka ce da abdullahi inna an-nas ka'inun bainahum qitalun kai lalle ba na fa za a yi yaƙi
wa inna nakhafu an yasudduka mu muna jin tsoron kasa hana ka zuwa ka'aba faqala sai abdullahi umar ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun ai kuna da kyau koyi kyakkyawa cikin manzo sallallahu alaihi wasallam kun yadda manzon Allah ya ai ya ishe- ya isar muku
idan asna kama sana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama in ko har suka tsare ni ban samu karasawa ka'aba ba ai ba abin da zan yi sai ko in yi yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi
inni ushhidukum ni ina shaidar da ku anni qad awdawtu umratan cewa na yi niyyar umra
ثم خرج har sannan Abdullahi Umar ya fito حتى إذا كان بظاهر البيداء ai yayin da ya zo tsakiyar hanya wato da ake kira bai da da ake kira bai da waje ne gaban zulhulaifa kaɗan
قال sai ablamu umar ya ce ما شأن الحج والعمرة إلا واحد ai lamarin hajji da umra duk abu ɗaya ne duk abu ɗaya ne أشهدكم أني قد أوجبت حجا مع ina عمرتي shaida muku cewa ni na ɗora wa kaina cewa zan yi hajji tare da umra
وأهدا هدايا ya ba da hadaya اشتراه da ya بقديد so- da ya sai dabban nan da ya hada da ita a gu da ake kira udaidu udaidu guri ne da yake dab da juhufa
ولم يزل على ذلك bai gushe ba yana bai kare ba bisa wannan iyaka abin da yake nan
فلم ينحر bai soke hadayar ba ولم يهل من شيء حرم منه bai yi tahalluli ba daga wani abu da yake bada ya haramta a gare shi ولم يحلق bai aske kansa ba ولم يقصر bai saisaye ba حتى كان يوم النهر har sai da ranar layya ta zo ranar babbar sallah ta zo فنحر Wa- bayan ya dawo daga arfa ya zo mina sannan ya soke hadayarsa ya وحلق yi aski ورأى أن قد قرأ طواف الحج والعمرة من طوافه الأول dawafin da ya na farko ya wadatar masa dawafin hajji da na umra
وقال ابن عمر كذلك فعل رسول الله صلى الله kuma عليه abin وسلم umara ya ce haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ashe dawafi ɗaya na wadatarwa ga umra da hajji نعم باب الطواف على وضوء babin cewa a yi dawafi alhali ana da alwala
حدثنا عمر بن عيسى حدثنا ابن وهب alwala sharaɗi ce a ɗawafi a gurin mafi yawan malamai نعم da yawa daga malamai sun dafa akan cewa ɗawafi ba alwala ba zai yiwu ba نعم kamar yadda ake bukatar a ya zamo ba a najasa a jiki ko a tufafi hakanan ake bukatar suturce al'aura me yasa saboda hadisin da tirmidhi ya rawaito cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ad-dawafu bil baiti salatu نعم dawafi da kaba kamar sallah ne wanda wannan akan hadisin wato aka samu sabani me fassara أمم.
da yawa daga malamai suka ce ai da- a hadisin nan abin da yake nunawa shine cewa duk sharuɗan da ake bukata a sallah ana bukata a dawa illa iyaka fuskanta alƙibla shine wanda a nan ba za a ce a yi ana bukata ba Ah, amma hanafiyawa suka ce a'a ko kaɗan ba haka ake nufi ba a yi salatu ɗin ma da aka ambata a nan ana nufin addu'a ce نعم ai da wanda za ka yi da kaba addu'a ce shi yasa an yi amfani da kalmar ne a ma'anarta lugawiya ba ma'anarta ah, shar'iyya ba نعم Ehem, ba ma'anarta shar'iyya Mm.
ba suka ce ai tsarkin nan ya zama ana da alwala haka lalle ne amma ba sharadin inganci ba ba abu ne wanda yake farilla ba to أمم.
shi yasa su a wajensu ko da mace ma wadda take cikin jinin haira ta iya yin tsawafin kenan idan ya zama ya kama larura saboda suna ganin tsau- a tsarkin wajibi ne amma ba farilla ba wanda an san su suna bambancewa tsakanin farilla da wajibi farilla shine abin da yake ya tabbata da dalili wanda yake yanke amma wajibi abin da yake ya tabbata da dalili wanda yake zunni to
حدثنا عمرو بن عيسى حدثنا بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارثي عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل القرشي أنه سأل عروة بن الزبير فقال ya tambayi uratu ibn zubair yace قد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi haji فأخبرتني عائشة رضي الله عنها Aisha ta bani labari أن أول شيء بدأ به cewa farkon abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara yi حين قدم yayin da ya zo makka أنه تورع ya yi alwala ne ثم طاف بالبيت sannan ya ɗawafi da ka'aba ثم لم تكن عمرة sannan bai yi aikin umra ba wato ba wannan ɗawafin bai wani umra ba
ثم حج أبو بكر رضي الله عنه sannan sayyidina abubakar ya yi hajji فكان أول شيء بدأ به الطواف shi ma da ya zo makka farkon abin da ya fara yi a makka ya ɗawafi مم. الطواف بالبيت ya ɗawafi da ka'aba ثم لم تكن عمرة sannan bai wata umra ta daban ba
ثم عمر رضي الله عنه مثل Sannan shi ma ذلك da ya yi kamar haka ثم حج عثمان رضي الله عنه sannan sayyidina usman shi ma da ya yi hajji lokacin da yake halifa فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت na gan shi farko abin da ya fara yi shine dawafi da ka'aba ثم لم تكن عمرة sannan bayan nan bai wata umra daban ba ثم معاوية sannan muawiya وعبد الله بن عمر da kuma abdullahi umar da haka suka yi.
ثم هجرتما بن زبير sannan kuma na yi hajji tare da abdullahi zubair ibn al-awami فكان أول شيء بدأ به الطواف farko abin da ya yi بالبيت shine dawafi da ka'aba ثم لم تكن sannan عمرة bayan nan bai wata umra ba ثم رأيت المهاجرين sannan na والأنصار ga muta- muhajirai da mutan madina يفعلون ذلك suna aikata wannan ثم لم تكن عمرة sannan ba wata umra da ake bayan wannan ثم ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن sannan عمر ƙarshen wanda na ga aikata wannan ablabin umara
ثم لم ينقرها عمرة sannan bai bata ta a cikin umra ba وهذا ابن عمر عندهم a me zai sa su ce za su zo waje na su tambaya ba ga ablabin umara ba a wajensu فلا يسألونه me zai hana su tambaye shi wato an shafe alhamzan ne afala yas'alunahu نعم ala yas'alunahu din tambaya ce a istifhami ne wato wanda yake na ta'ajjubi uratun zai yana mamaki ga Abla- ga irin ablamin umara a ce kuma shi wajensa za a zo a yi tambaya ga wanda yake sahabi ya zauna da manzo ya a, ya ga yadda manzon Allah ya a ce kuma shi wajensa za a zo shi yasa an shafe alhamza wadda ita kadai a cikin adawatul istifhami ita ce akan shafe ko نعم yadda suyudi yake faɗa a farida alhamdatul asul filistif hami min san matatar subilin idami Na'am.
min san matatar subilin idami to ولا أحد ممن مرى ما كانوا يبدؤون بشيء حين يضعون أقدامهم من الطواف بالبيت a haka duk waɗanda na sani a cikin magabata ba abin da suke fara yi in sun zo maka sai ɗawafi da ka'aba
ثم لا يهلون sannan ba sa tahalluli
وقد رأيت أمي وخالتي na ga mahaifiyata asma'u na ga halata 'yar uwarta aisha حين تقدماني yayin da suka zo makka لا تبتدئان بشيء أولا من البيت ba sa fara wani abu daban sai sun yi dawafi da ka'aba تطوفان به su dawafi da shi ثم لا تهلان sannan ba sa tahalluli har sai sun dawo daga ah, mina
وقد أخبرني أمي hakika mahaifiyata asma'u ta bani labarin أنها أهلت cewa ta yi harama هي ita وأختها da yar uwarta da والزبير zubairun al'awam وفلان da wani وفلان da wani بقرة wato abdurrahman ibn aufin da usman ibn affana duk sun yi harama da umra فلما مسه ركن حلوا yayin da suke ah, dawafi suka shafi rukunul aswad sai suke tahalluli daga umra مم.
suka yi taluli daga umra نعم
babu babu wujubi safa wal marwati wato a wanda kamar yana ba da labari ne da zuwan da suka yi tare da manzo sallallahu alaihi wasallama na'am dan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda bai taho da hadaya ba to in an yi umr an yi dawafi na umra ya kai sa yi ya tahalluli ya tahalluli to a wannan lokacin ne suka yi tahallulin amma bayan sai zamo suna zuwa da harama ne da kirani shi yasa ba sa tahallulin sai sun dawo daga mina na'am ko sai sun dawo mina daga arfa in sun soke hadaya sun yi jifa sun soke hadaya sannan suke ta'alluli babu wujubi safa wal marwa Na'am.
babu cewa sai tsakanin safa da marwa wajibi ne wajula min Wajibi ne, sha'irin a lahi rukuni ne a haji haka nan rukuni ne a umra kuma cewa an sanya shi daga alamomin addinin Allah
حدثنا أبو اليماني أخبرنا شعيب عن الزهري قال عروة سألت عائشة رضي الله عنها فقلت لها na tambayi Aisha Allah ya kara dagare ta nace da ita أرأيت قول الله ba تعالى labari inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa إن الصفا والمروة من شعائر الله hakika safa da marwa suna daga alamomin addinin Allah من حج البيت أو wanda اعتمر ya je haji ga Kaaba ko ya je umra فلا جناح عليه أن يتطوف ba بهما laifi a kansa dan yayi sa'ayi tsakanin su فوالله ما على أحد جناح Allah ya ألا يتطوف tawaffa bil بالصفا safa والمروة sai ya ce ni a fahimta ta sai Na'am.
ga kenan wallahi ba wanda za a ce ya yi laifi don ya je ya yi hajji ko ya yi umra amma bai sa a yi tsakanin safa da marwa ba tunda Mm.
ba cewa aka yi wanda ya je ya hajji ko umra wajibi sai ya yi sa a yi tsakanin su ba cewa aka yi in yi sa a yin bai laifi ba abinda ko za a ce in ka yi ba kai laifi ba ai abinda bai zamo lalle a kanka ba نعم قالت ta ce بئس ما قلت يا ابن أختي kai wannan fahimta ta ka bace daidai ba dan uwa yar dan yar uwata إن هذه wannan ayar لو كان كما أولتها عليه da ta zamo yanda kai kake hangen fassarar tata كان لا جناح عليه ألا يتطوف به- ai بهما da sai ta zamo yanda za a faɗa a ce ba laifi a kansa dan bai yi dawafin da su ba نعم ولكنها أنزلت في الأنصار sai dai wannan ayar an saukar da ita ne akan mutan madina Mm.
wannan hadisin yake nuna muhimmancin sanin asbabun nuzuli Na'am.
wajen gane qur'ani saboda shi urwatu abin da yasa yi wannan ah, raguwar fahimta a nan wajen saboda rashin kula da asbabun nuzuli amma ita Aisha kula da asbabun nuzuli yasa ta gane abin da ake nufi da aya
كانوا قبل أن يسلموا يهلون لكن- لمنات الداجية su mutanen madina kafin su musulunta in za su yi harama wato suna yin hajji ne su je ga manatu gunki التي كانوا يعبدونها عند مشلل wanda suke bautawa a gun da ake kira mushallam gun da ake kira mushallam wani tudu ne wanda yake wajen kudaido
فكان من أهل يتهرج أن يطوف بالصفا والمروة a sannan sai ya zama duk wanda ya harama yana ganin kamar laifi ne a ce ya zo ya yi sa'ayi tsakanin safa da marwa don ga inda gunkin da suke bautawa can yake ya sa in sun zo nan sai su ga kan wancan gunkin ya ji ya ji haushin tun da a sannan a wajen safa da marwa akwai wasu gumakan kai ya ce ya za su zo wajen waɗannan gumakan
فلما أسلموا da suka musulunta سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك Kuma ga mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga yin sa'ayi tsakanin Safa da Marwa.
قالوا يا رسول Suka ce الله ya- ya ya Rasulullahi إنا إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة da can mu kafin zuwa musulunci muna ganin kamar laifi ne a ce mu zo mu sa'ayi tsakanin Safa da Marwa.
فأنزل الله Sai تعالى Allah ta'ala ya saukar da إن الصفا والمروة Inna من Safa wal شعائر Marwa الله min sha'irillah. Hakika Safa da Marwa na daga alamomin addinin Allah مم. الآية har zuwa ƙarshen ayar.
قالت عائشة رضي الله Aisha عنها Allah ya ƙara yadda a gare ta tace وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف به- بينهما Hakika, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsara kawafi tsakanin su falaisa li adin an ya taruka dawafa bainahuma ba daidai ba ne wani ya ce zai bar sa'ayi tsakaninsu ba daidai ba ne wani ya ce ba zai sa'ayi ba tsakanin safa da marwa tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi
thumma akhbartu ababakar bin abdurrahmani zuhuri ya ce sai kuma na ba Abdu- ababakar bin abdurrahman ibn al-haris ibn sham ɗaya daga cikin fuqaha sab'atu na madina da wannan
faqala sai a- Ab- abubakar bin abdurrahman ibn al-haris ibn sham ya ce inna hadha la ilmun ma kuntu samituhu wannan babban magana ce ta ilimi wadda da can ban taɓa jin ta ba wa laqad samitu rijalan min ahli ilmi wato yadda ake bukata kenan na'am abubakar ibn abdurrahman ibn al-haris ibn sham malamin zuhuri Allahu akbar amma da zuhuri ya kawo masa wata magana wadda bai sani ba sai ya nuna cewa eh hakika ko da bai taba jin wannan ba shi yasa alamar cewa malami malami ne ya zamo baya jin kunya karuwa ko da daga wajen ɗalibinsa ne karuwar za ta zo masa amma ya zamo a yana ganin wannan yaushe za a ce shi ya karu da shi ne da yake karatu a wajensa to ya zama wannan shaida ce ta cewa ba malami ne na hakika na'am yana neman wani girman kai ne kawai a duniya Ah, shi yasa bakar na rahman ibn haris ibn sham ya ce wannan ilimi ne ma kun tusamitu da da ban taba ji ba wa laqad samitu rijalan min ahli ilmi hakika na ji wasu daga malamai yazkuruna ah, ce- suna ambatan annan nasa illa man zakarar aishatu ah, cewa mutane in ba wanda aisha ta ambata ba su ne mutanen madina mimman kana yuhillu da wanda suke bi manata harama, suke hajjinsu a manatu kanu ya dufuna kulluhum bi safa wal marwati suna yin sa'ayi ne tsakanin safa da marwa falamma zakara Allah ta'ala dawafa bil baiti yayin da ubangiji ya ambaci ai dawafi da ka'aba wa lam yadhkur safa wal marwata fil qur'ani bai ambaci safa da marwa ba a cikin qur'ani qalu ya sai rasulallahi ya rasulullahi kunna nadufu bi safa wal marwati da can mukan yi sa'ayi tsakanin safa da marwa tun a zamanin jahiliya wa inna Allah anzala dawafa bil amma kashi baiti ubangiji ya saukar da cewa dawafi da ka'aba ake fa lam yadhkur bai safa ambaci maganar safa da marwa ba fa hala alaina min harajin an naddawafa an nadawafa bi safa wal marwati idan muka ci gaba da abin da muke tun zamanin jahiliya na yin sa'ayi tsakanin safa da marwa haka din zai zama mun yi laifi haka din zai zama mun yi laifi fa anzala Allah ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da inna safa wal marwata min sha'airillah ina daga alamomin addinin Allah al'ayata Ah, har zuwa ƙarshen aya
qala abubakar abubakar na abubakar ya ce fas ma hadhihi al'ayata Rahman ibn al-Haris ibn Shami ya ce ina fahimtar wannan ayar nazala fil fariqayn ta sauka cikin ilayhima Kungiyoyin guda biyu gaba ɗaya da su wannan wanda ni na kiyaye Mm.
da kuma wanda kai ka faɗa mu.
fil ladina kanu yataharrajuna an An yatawafu bil ya an tafi ne bisa wata lugar.
na'am Lugar da kila kila ko da an rafa ga lamiri ake bari da alifi a koyaushe. Za ka ce bisa wannan lugar da an zaidani kilahuma ra'aitu zaidaini kilahuma marartu bi zaidaini kilahuma. a har wanda yake aka ce kilahuma kenan amma akwai ruwayar kilaihima Na'am.
Wanda kilaihima an tafi a lugar da tafi shura kenan ko
fil ladina kanu yataharrajuna an yatawafu bil bay- fil jahiliyyati bis safa wal marwati a cikin wanda suke ganin cewa laifi ne su ne mutanen madina wanda suke ganin cewa laifi ne su sa'ayi tsakanin safa da marwa a zaman jahiliya wal ladina yadufuna San- da kuma wanda suke sa'ayi summa taharraju an yatawafu bi ma fil islami amma daga baya da can suna sa'ayi tsakanin safa da marwa amma da musulunci ya zo kuma suke ganin da can safa da marwa ai wa- wani matattara ce wata matattara ce ta gumaka shi yasa ashe bai dace ba a ce a zamanin musulunci ana sa'ayi tsakaninsu min ajali anna Allah ta'ala amara bi dawafi bil baiti Allah ya ce ai dawafi ne da Ka'aba.
wa lam yadhkur Da safa farko ba a faɗi maganar safa ba.
hatta zakara zalika Sai da Allah ya ambaci wannan a wannan ayar inna safa wal marwata min sha'airillah.
bada ma zakara dawafa bil baiti Bayan ya ambaci cewa ai dawafi da Ka'aba. Shi yasa da can kafin zuwan musulunci Larabawa sun kaskashi biyu dangane da wannan magana. akwai su mutanen madina wanda suke ganin ga gunkin su can babba Mm.
shine manar in sun je can ya wadatar musu me za su zo safa ko marwa wasu gumaka ne wanda su suke ganin wanda ƙananan gumaka ne sai da suka je wajen babban gunki me za su zo wajen ƙananan gumaka shi yasa a ga- a ganin su zuwa safa da marwa kamar ɓanna ce sauran larabawa kuwa kashi na biyu na larabawa su kuma suna yin sa'ayi tsakanin safa da marwa da gumakan da suke kan safa da marwa to da musulunci ya zo sai ya zama dukkaninsu suna ganin anya sa'ayin nan tsafa- tsakanin safa da marwa a ko ci gaba da shi su mutanen madina da can ba sa yi Mm.
to yanzu sa koma ku suna yi su kuma wanda suke yi suke ganin cewa to da ba gumaka ba ne a wajen yadda gumakan nan suke a wajen yanzu duk da cewa an kawo da su amma dai a ce a yi sa'ayin nan to sai aka ba su amsa ɓangarorin guda biyu da wannan aya ita ce inna safawar marwata min sha'irillah cewa ai safan nan da marwa na daga alamomin addinin Allah Mm.
da ta a zamanin jahiliya da shawa suka sa gumaka a kan safa da marwa ɓanna ce suka kawo a tsarin allah a shi ya sa a ainin sa yi tsakanin safa da marwa yana cikin addinin allah yana cikin addinin da aka shar'anta wa annabi ibrahim ala nabi na wa alaihi salatu wassalam Mm.
kawo wannan gumakan wani abu ne daban aka yi daga baya inda an kawo da su to me zai hana a ci gaba da sa'ayin tsakanin safa da marwa su da can mutan madina da ba sa yin sa'ayi tsakanin safa da marwa suke ganin su sun je wajen babban gunki me zai sa su zo wajen ƙananan gumaka su ma a nan ai wani kuskure suka yi bisa wani kuskure Mm.
yanzu da sa'in nan tsakanin safa da marwa yana cikin tsari na addinin Allah. To,
Babun ma ja fi sa'i bainas safa wal marwati.
babu abin da ya zo a game da yadda ake sa'ayi tsakanin safa da marwa.
Wa qala ibn Umar radiyallahu anhuma Wannan Umar ya ce Allah ya kare da a gare su as-sa'i min dar bani abbadin ila zuqaqi bani abi husaini.
ana yin sa'ayi daga gidan Banu Abbad eh, daga gidan Banu Abbad ibn Ja'far Mm.
har zuwa lallokin Bani Abi Husaini.
حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال Abdullahi bin Umar ya ce كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف الطواف الأول ya kasance idan ya dawafi dawafi na farko shine dawafin kudurmi خب ثلاثا yakan yi sauri a dawafin nan a suru uku na farko ومشى أربعا amma ragowar guda hudun ya tafi tafiya madaidaiciya
وكان يسعى بدل المسيلي ya kasance a wajen sa'ayi in ya zo guda ake kira badrul masil kwari na hanyar ruwa yakan yi sauri a wajen إذا طاف بين الصفا والمروة ah, wanda a yau sai ya zamo wajen ya ciki نعم tun ma kan a ce an mai da shi siminti sai zama wajen ya ciki saboda yawan ruwan da ya zo gudun ruwan a hankali sai zama ruwan yana kawo ƙasa yana kawo ƙasa yana kawo ƙasa har wajen ya zama ya ciki sai alamar da aka yi sai alamar da aka yi na wannan alamomin korani to
فقلت لنافع nace da na fi da can ɗaya daga cikin alamomin a jikin bangon masallaci ɗayan kuwa a jikin gidan a sayyidina abbas da amma yanzu da muke nan duk ya shigo cikin masallaci da aka faɗa da masallacin da can wato wajen da ake sa yi gaba ɗaya baya cikin masallaci Eh, sai an bar masallaci ake zuwa inda ake sa yi amma eh, nan daga farko wajen wannan koro alamar inda ake saurin nan to a katangar masallaci ta zo har zuwa nan amma dai ba ta shigo inda ake sa'ayin ba ta zo cikin nan to
فقلت لنافع yace da nafi'u أكان عبد الله يمشي إذا بلغ الركن اليمانية shi ne mai faɗa wannan abdullahi umara yana yin yana yin tafiya idan ya kai rukunin limani qala la ya ce a'a illa an yuzahama ala rukuni sai fa idan ya zamo an matsatse shi bisa rukunin limani fa innahu kana la yad'uhu hatta yastalimahu to sannan sai ya tafiya ta al'ada abinda shi ubaidullahi yake so ya gane na'am shi ne abdullahi umara idan yana ɗawafin nan guda uku da farko wanda aka ce a yi sauri a cikin wani to in ya zo wajen rukunul yamani yana rage saurin saboda ya samu ya sumbanci rukunul yamani ko ko baya rage saurin da saurin yake ci gaba haka yake sumbantarsa shine nafi'u shi da ya ga Allah umar ya ga yadda yake yake faɗa masa cewa a ai in ya zo wajen baya rage saurinsa da saurin yake tafiya ya sumbance shi hakan ya huce sai fa in ya zamo ya ga akwai cikowa a wajen to a sannan sai ya rage saurin nasa ya koma tafiya ta al'ada don ya samu ya sumbance shi to
حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال سألنا ابن عمر رضي الله عنهما mun tambaye abdullahi bin umara allah ya ƙara yadda a gare su عن رجل طاف Mutumin da بالبيت ya sa'a dawafi da ka'aba في عمرة a umra ولم يدب بين الصفا والمروة amma fa bai riga ya yi sa'ayi ba
أياتي امرأته daidai ne ya sadu da iyalinsa
فقال sai abraham umar ya ce قدم النبي صلى الله عليه وسلم annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo makka فطاف بالبيت سبعا ya dawafi da ka'aba har sau bakwai وصلى خلف المقام ya sallah ركعتين raka'a biyu bayan makamin ibrahim فطاف بين الصفا والمروة sai سبعا kuma ya je sa'ayi tsakanin safa da marwa har sau bakwai لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة shi yasa hakika kuna da koyi kyakkyawa a cikin manzo sallallahu alaihi wasallam Allah sallallahu alaihi wasallam ga yanda ya sami yi naka na cewa in ka yi dawafi ka sadu da iyalinka kafin kai sa'i dan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya yi dawafin nan ya raka ta yin dawafi ya tafiya ya je ya sa'i
وسألنا جابر بن عبد الله a mun tambayi Jabir bin Abdullahi رضي الله Allah عنهما ya kara yadda a gare su فقال sai ya ce لا يقربنها kayyace zai sadu da iyalin nasa حتى يطوف بين الصفا ya والمروة sayi tsakanin safa da maro domin in bai yi sa'in nan ba bai ta hallule ba kuma ba magana ba ce wadda za a ce za a dora da jini a duk Haddasa- wajen dukkan malamai haka yake amma ban da wajen hanafiyawa hanafiyawa suka ce a abin da yake akwai ba daidai ba ne ce zai sadu da iyalin nasa don ya yi dawafi matuƙar dai bai riga ya sa yi ba illa iyaka idan ya sadu da su ɗin ba za a ce umrarsa ta ɓaci ba sai dai ana bukata ya ɗora da jini sai ya ba da jini amma wajen sauran malamai in ya sadu da iyalinsa bayan ya dawafi amma kafin ya sa a yi to umrar gaba ɗaya ma ta ɓaci umrar gaba ɗaya ta ɓaci to حدثنا المكي بن إبراهيم عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال سمعت بن عمر رضي الله عنه قal ablan umar ya ce قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة ya zo makka فطاف ya بالبيت dawafi da ka'aba ثم صلى sai ya ركعتين sallah raka'a biyu ثم سعى بين الصفا والمروة safa da marwa ثم تلا sannan kuma ablan umar ya karanta لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة rasulullah uswatun hasana lalle kuna da koyi kyakkyawa a cikin manzo sallallahu alaihi wasallam حدثنا أحمد بن محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا عاصم قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه asim bin sulaiman al-ahwar yace na ce da anas bin malik Allah ya kare da a gare shi أكنتم تكرهون السعي بين الصفا والمروة ya can ba kwa son a ce kun yi sa'i tsakanin safa da marwa قال نعم yace kwarai لأنها كان من شائر yana الجاهلية daga tsare-tsaren a addinin jahiliya حتى أنزل الله sai da ubangiji ya saukar da إن الصفا والمروة من, والمروة من شائر الله inna safa wal marwa min sha'irillah hakika safa da marwa na daga alamomi na addinin Allah faman hajja albayta aw tamara zuwa ga kaba ko ya umra fala juna alayhi ay yatawafa ba bihima laifi a kansa don ya sa yi tsakaninsu sannan ne muka daina kin yin sa'ayin tsakaninsu نعم حدثنا علي بن علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن عمرو عن عدي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال a yace abdullahi bin abbas Allah ya kare da gare su yace انما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت abin da yasa manzo Allah ya sa'ayi wato ya dawafi da Ka'aba وبين الصفا da kuma والمروه tsakanin Safa da Marwa a marori uku na farko na dawafi aka ce a ringa yin sauri ليري المشركين قوته ya yi haka ne don ya nuna musu kafirai cewa yana da ƙarfi مم.
yana da ƙarfi cewa yadda suke hange cewa zaman madina ya sa musulmi sun yi rauni saboda yawan janta a madina to ba haka abin yake ba نعم. زاد الهميدي وحدثنا الهميدي.
سفيان وحدثنا عمرو قال سمعت عدان عن ابن عباس مثله kamar wannan yadda ya kamar wannan yadda ya gabata to alhamdulillah sun tashi babu shagarin ha'irun mana suka kulla مم.
Amin.